الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha bakwai ga watan safar shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace kuma da sha ɗaya ga watan takwas shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar ashai Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan satin da ya wuce muna karatu ne a cikin fasali na takwas fasalin da malam ke mana bayani game da sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin hasken abin da ya zo daga gare shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda muna gabar da malam ke mana bayani game da adiyatul istiftah addu'o'i da manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa idan zai buɗe sallata bayan kabbarar harama mun karanta guda biyu daga ciki Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya da kuma subhanaka Allahumma wa bihamdi yau za mu tashi ta uku insha Allah ta'ala mala yace jimun addu'a ta gaba daga cikin addu'o'in da annabi yake karantawa yakan ce sallallahu alaihi wasallam وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولكم وأنا من المسلمين وفي رواية وأنا أول المسلمين malai ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan karanta wannan addu'ar bayan ya yi kabbarar harama sai ya ce wajahatu wajihiya na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga wannan da ya kirkiri ya kagi sammai da kasai kalmar fatara abinda take nufi shine kirkira samarwa a daga babu samarwa ba tare da yaga kofi daga wani ba subhanahu wata'ala dan fatara ta fi kalmar halaka maiwa dan aka ce halaka abinda ake nufi shine halittar abu ko da ko wanda ya halittar ya ga samfur ne daga waninsa a baya ya kwafa za a iya masa halaka kamar yadda za ka iya cewa halakan najjaru al-kursiya halakan najjarun kursiya kafinta ya sana'anta ya kirkiri ya samar da kujera kaga kafintan da samar da kujera ba shine kafinta na farko da samar da kujera ba yau ya ga wasu kafintocin a bayan sun samar shi ma ya samar amma kalmar fatara shine tsagawa fitar da abu Allah subhanahu wataala bai ga kofi bai kwafa a wajen wani ba yadda ya duniya shi ya kirkiri abin da gare shi subhanahu wa ta'ala hanifan na mai karkace wa kowanne addini in banda addinin musulunci shine kal abin da kalmar hanifan take hanifan take nufi shine karkacewa da baudewa da saudewa kowanne irin addini da kowanne irin tsari da kowace irin shari'a sai shari'a musulunci ita kadai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan sai ce me walakin kana hanifan muslima nabi ibrahim alayhi salam bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba na tsari ba sai dai ya kasance hanifan ne wanda yake ya miƙar da wuyansa ya karkace kowane irin addini sai addinin musulunci shi shi kadai wa ma ana minal mushrikina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ce ba ban kasance daga cikin mushrikai ba bana daga cikin mushrikai bana daga cikin wanda suke wa Allah subhanahu wataala shirka ta hanyar maganganunsu ko ta hanyar ayyukansu sai ce inna salati hakika salloli na da nake yi na farilla da nafila wa nusuki da kuma yankana ko soke dabba da nake yi wa mahyaya da rayuwata gaba ɗayanta wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamina dukkaninsu na Allah ne ubangijin halittu gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jingina rayuwarsa dukkanta ga Allah subhanahu wataala shi ya mallake ta kuma shi yake juya ta yadda ya ga dama subhanahu wataala saboda ka duk sallar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi gaba ɗaya yin ta ne dan Allah subhanahu wataala ba dan wani sa haka nan yanka da zai yi sawa'un yanka ne na wajibi ko yanka ne na mustahabi duka yana yi ne dan Allah subhanahu wataala don ba a yanka wani abu don wani Allah duk yanka da mutum ya ba don Allah ba to wannan shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisi muslim ya ce la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah Allah ya la'anci wanda ya yanka ba don Allah ba duk wanda ya sa dabba ya sa gaban dabba gaba sai yanka ta ba don Allah ba dan boka ya ce ayi ko dan aljanu sun ce ayi ko dan wani makamancin haka to kai tsaye Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka ya kwashe masa albarka Allah kiyaye shi ta duk mutumin da ya je wajen boka boka ya ce masa ya kawo wani abu a yanka ko da an yi bismillah ko da an yi bismillah aka yanka wannan abin yankan haramun ne dan an yanka shi ba dan Allah ba wannan abin yankan haramun ne kai da ka kawo da shi wanda yankan dukkaninku Allah subhanahu wataala ya tsine muku albarka ku Allah ya kiyaye saboda ana yin yanka ne kadai dan Allah subhanahu wataala wa mahyaya da rayuwata gaba daya zamana da tashina da kwanciyata da tafiyata da tsayawata da kaiwata da komowata komai gaba daya zan yi shi ne gwargwadon yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara mu shi ne wa mahyaya duk rayuwata ta Allah ce na miƙa ta ga Allah subhanahu wata'ala wa mamati haka nan mutuwata ita ma Allah maɗaukin sarki zai ɗauki ni lokacin da ya ga dama ya tsara ɗaukata ba zan wuce ba ba zan ƙara ba ba zan rike ba lillahi rabbil alamin la sharika la ba shi da abokin tarayya subhanahu wata'ala wa bidhalika annabi ce da wannan aka umarce ni wa bidhalika da wannan aka umarce ni wa ana awwalul wa ana minal muslimina kuma ni ina daga cikin musulmi wata ruwaya ta hadisin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa ana awwalul muslimina ni ne farkon waɗanda suka bada gaskiya ko suka mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala malamai suka ce abinda wannan gaba take nufi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shine farkon wanda ya ba da gaskiya ya mika wuya a cikin wannan al'ummar ina fata an fahimta amma kamar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu musulmai da yawa ko tun daga kan annabi Ibrahim a wanda suka zo bayan sa da sauran annabawa dukkanin su menene su musulmai ne su saboda haka amma a wannan al'ummar ta sawaye farkon musulmi shine wa ana awwalul musulmina to wata ruwayar ta zo kuma da wata da wani ƙarin shine Allahumma antal maliku ya ubangiji kai ne mai mulki kai ne mamallaki komai da kowa naka ne na karkashin mulkin ka da gudanarwarka la ilaha illa anta babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai ya ubangiji anta rabbi kai ne ubangiji na arrabu abin da yake nufi shine mai reno wanda ya samar da kai daga babu ya raya ka ya mallake kuma yake gudanar da kai shine rabb ya ubangiji kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa taraftu bi dhanbi na kuma yi itirafi da zunubi na na yarda na haƙƙaƙe da abin da na aikata na zunubi ya ubangiji ni na aikata shi yanzu na zo ne ina neman tuba zuwa gare ka dan uwa fahimci wannan da ke ko daga cikin babin tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki yan uwa babin babin itirafi ya fi kowace babin shiga zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana ka kaskantar da kanka ka nuna wa Allah madaukakin sarki kai ba kowa bane sannan ka nuna zunubin nan ka aikata shi yanzu ka zo ne tuba kake gafara kake nema wajen Allah madaukakin sarki Allah yana son wannan bawa ya confessing ya itirafi cewa shi ne laifi Allah yana son wannan shi sa malamai suka ce daga cikin miza da yasa aka fifita sayyidul istighfar akan sauran istighfarar da ake yi shine wannan itirafi abu ulaka bi ni'matika alaihi wa abu ulaka bi zambi abu laka bi zambi ina tabbatar maka da zunubi na ya ubangiji ni mai laifi ne to malamai suka ce wannan gabar shi sa sayyidu istighfar ya fi sauran istighfara saboda kana nuna cewa kai ba kowa bane kuma ka san mai laifi ne kai yanzu ka zo wajen mai gafara ka zo wajen mai rahama ka zo wajen wanda yake karɓar tuba ka kaskantar da kanka cikin hadisi da kudisi Allah subhanahu wata'ala yake da dan adam zai zo da zunubi cikin ƙasa qurabul ardi khataya abin da ya kusa cikin ƙasa na laifi da zunubi duk kili gaba ɗaya a ce din naka ne ko din nawa ne duk kayi zunubi sai ka zo wa Allah maɗaukakin sarki a cikin irin wannan ƙofar ta yi tirafi da ƙasƙantar da ka dinga kai ba kowa ba ne Allah subhanahu wata'ala ce to da ka same shi ma ya zo maka da cikin ƙasa kuma na gafara duk wannan zunuban naka da Allah maɗaukakin sarki ya tafiye da su shi sai ya ya ibadiyal ladina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تيتمي إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا وانا آية هو أقويس دائي والله أقوي دائي وانا آية دي لغة نكرن تاتا الله سبحانه وتعالى إن الله للي الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ينا غافر تذنبي جميعا دكا نسو غبا دائي والله سيدان بك توبا إن دي كاتوبا نغسكي Allah subhanahu wataala yana da tili tili tili na gafara da rahama zai gafarta maka subhanahu wataala Allah ya ba mu ikon tuba ya kuwa faghfirli da kai itirafi kuma sai ka ce faghfirli dhunubi jami'a ya ubangiji ka gafarta min zunubaina gaba ɗayan su innahu yadda al'amarin yake yadda sha'anin yake da miru sha'ani la yaghfiru dhunuba ba wanda yake gafarta zunubai illa anta sai kai ya ubangiji wahdini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni ya ubangiji zuwa ga mafi kyawun dabi'u mafi kyawun halaye da tarudi Allah ka shiryar da ni zuwa gare su la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryarwa zuwa ga kyawawan dabi'u da halaye sai kai ya ubangiji wasrif anni sayyi'aha ka kautar da munanan ɗabi'u daga gare ni duk ɗabi'a da take mummuna ce mara kyau ce ba ka san ta cutarwa ce ga addini cutarwa ce ga janibin Allah subhanahu wataala cutarwa ce ga ƴan uwanka dan adam Allah subhanahu wataala ka kautar min da ita ka tafiyar da ita daga gare ni abinda kake cewa kenan la yasrifu anni sayyidaha illa anta ba wanda ya isa ya kautan min da wata mummunan ɗabi'a ko mummunan hali da nake yi sai kai ya ubangiji abin da kake faɗa kenan da wannan malamai suka ce ashe idan a mutum ya tsinci kansa a cikin wata ɗabi'a mara kyau wanda shi kansa ya san yana yi mara kyau to ya rinka maimaita wannan addu'a musamman wannan gaba ba dole sai ka zo buɗe sallah ba ka rinka karantawa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت كرن أيوم بيبي تونا وانا غور يا أبنجي كشرية دني زوا غبي أمة بيا كاو دم با وندي إتي شرية دني زوا غريسو سيكي فكما كوتر دني دغ دكا نمونا نندبي أبا بنزرجي ba wanda ya isa ya kautar da ni da gare su sai kai karin da yawan mai mai tawa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai shirye da ni labbaika wa sa'adaika amsawarka ya ubangiji da neman taimakonka wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi gaba daya a hannunka yake ya ubangiji wash sharru laysa ilayka amma sharri ba daga wajenka yake ba dan kuwa wannan ladabi ne ma Allah subhanahu wataala ladabi ne a wajen mu'amalantar Allah madaukakin sarki ba a jingina wa Allah madaukakin sarki sharri kai tsaye tare da cewa dukkanin ayyuka na alkhairi da na sharri gaba ɗaya suna zuwa ne daga Allah maɗaukakin sarki sai dai sharrin ba a jingina shi ga Allah maɗaukakin sarki duk ayyukanmu da muke yi gaba ɗaya Allah ya halicce mu kuma ya halicci aikin da muke wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna haka ne Allah ya halice ku da kuma abin da kuke aikatawa amma an ka tashi jingina sharri ba a cewa Allah ya yi abu kaza na sharri ba a faɗar haka babu ladabi a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin ƙarshen suratul jumu'a anna la nadari asharrun urida biman fil ardi sai sai be am arada bihim rabbuhum rashada kaga wannan zaka cewa anna la nadari daga cikin maganganu ce ta aljanu suke cewa wa anna mu ba mu sani ba la nadari ba mu sani ba cewa a sharrin urida bi man fil ard shin sharri ake nufi kun ji ba sharri ake nufi ga mutanen kasa ba su ce Allah yana nufin sharri ba ko amma da suka tashi alkhairi ba suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su shari'a yake nufi gare su to me yasa san ba su dingina wa Allah sharri ba aka kawo abin bina'i ne lil majhuli aka kawo abin aka kawo abin aka yi gini akan wanda kamar baya nan sharrun sharri ne urida bi man fil ard ake nufin wanda suke kan kasa da shi am arada bihim rabbuhum rashada haka nan Allah madaukakin sarki ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah ko wa ma asabaka min sayyi'atin sai aka ce me fa min nafsi da alhasana da as-sayyi'a dukkaninsu ta'ati ne min kibalillahi subhanahu wataala amma alkhairi sai aka dingina wa Allah madaukakin sarki hasana da aka zo bangaren abin da ya shafi sayyi'a sai aka ce famin nafsika da kanka dan wannan fata an fahimta haka nan wa idza maridtu fa huwa yashfi wa idza maridtu idan ne rashin lafiya ni ne rashin lafiya fa huwa shi Allah yashfi shi yake warkar da ni me yasa ba a ce idan Allah dora mu rashin lafiya ba tare da cewa yake dora mutum rashin lafiya Allah ne subhanahu wataala ba ba ce fa idza amradani ba idan Allah ya sa min rashin lafiya fa huwa shi kuma shi zai warkar da shi to haka ɗan uwa duk abin da ya shafi janibi ne na sharri daga cikin ladabin da ya kamata ka kiyaye bakin ka ba a dingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi sa ka kaji annabi ya ce washarru laysa ilayka sharri ba daga gare ka yake ba duk abin da ka gani duk abin da ka gani komai yadda kake ganin rashin kyansa idan ka kalle shi ta janibin Allah maɗaukakin sarki za ka ga ƙarshensa akwai alkhairi a kansa bari ba ku misali ko shaidan ko shaidan shine mafi sharrin halitta a cikin a cikin halittun Allah gaba ɗaya amma ko shaidan wasu mutanen alkhairi ne a gare su me yasa nace haka dan wani shaidan ne zai masa sanadi ya shiga aljanna saboda me saboda shaidan ya tirza ya buga da shi ya jefa shi nan ya taso ya yi istighfari ya ƙara talla shi tan ya taso ya duba ga Allah madaukakin sarki karshe sai mutu akan imani ya shiga aljanna wancan harin da shaitan ya rinka kai masa yana gocewa yana toge yana hana abin da zuciyarsa take so yana yaƙi da zuciyarsa yana barin abin da yake so ya ba Allah madaukakin sarki wannan abin da shaitan yake masa shine shine tandiyar shigar sa aljanna ashe kaga shi a wajen wannan shaitan menene alkhairi to duk aikin Allah madaukakin sarki haka yake babu aikin da zaka nuna ka ce tsantsashar ne sharru ne mahabu babu shi shi sa ba a jingina shari zuwa ga Allah subhanahu wataala yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sai ana bika ni daga gare ka nake ya ubangiji wa ilaika kuma zuwa gare ka zan koma tabarakta albarkatinka sun yawaita wa ta'alaita sannan ka ɗaukaka astaghfiruka wa atubu ilaika ina mai neman gafara ka ina mai kuma tuba zuwa gare ka wannan hadisi dan uwa imam muslim ya fitar da shi anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga sahabi ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda kale yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gari ya kasance idan taftaha salata idan zai buɗe sallar sa kabbara yakan yi kabbarar harama thumma qala sannan sai ya karanta wannan addu'a wa fi riwayatin li abi dauda a cikin ruwayar abu dauda allah ya masa rama at-tasrihu bi annahu idza qama ila al-maktuba ya bayyana karara cewa idan annabi ya tashi zuwa ga sallar maktuba ɗaya daga cikin sallolin farilla kabbara yakan yi kabbarar harama thumma qala sannan sai ya sai ya karanta wannan addu'a wa hadha ghaliban fi salati al-layl malaka amma galibi wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karanta ta a sallar dare me yasa saboda tana da tsayi tana da tsayin kaci za ka karanta ta sai ka kamun ka fara karatu ma ka ɗau lokaci to mutane kuma akwai gajiyawa akwai kosawa ba kowa yake iya zuwa masallaci a yi masa karatu dogo ko wani a makamancin haka ya jure ba wani sai ga ya yi sallah amma yana jin haushin imam saboda saboda liman ya yi dogo sura da sauransu Allah ya kiyaye wa fi ruwayatin li abi dawuda sai addu'a ta gaba dawo malai cewa yastaftihu salatal layli bima kana rasulu sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu bihi mai sallah zai iya bude sallarsa ta dare da abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake bude sallarsa da shi wa huwa shine fadin sa Allahumma rabb jabara'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnik innaka la tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim yawa wannan ma addu'a ce daga cikin addu'o'in bude sallah ka haddace ta kuma idan zaka yi kiyama lalle ka karanta ta manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa Allahumma ya ubangiji rabb jabara'il ubangijin jabara'il shine mala'ika jibril ko ka ce jabara'il ko ka ce jibril duk sunan sa haka nan wa mika'il ubangijin mika'il kuka ce mika'ilu kuka ce mikala biya tabbata cikin alƙur'ani ko yawa an ka zo wajen man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala a wata a wata kira kuma aka ce me wa mika'ila na fata an fahimta so da ka ji ya halatta ka faɗa in ka ji wani yana karatu ya ce wa jibrila wa mika'ila to ka ce bai daidai ba daidai shi ma duk kira'o'i ne mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa israfil da kuma israfil shi israfil da mika'il da jibril duk sunayen mala'ikun Allah ne subhanahu wata'ala wanda mala'ika jibril aikinsa shine kai wa manzanni da annabawa wahayi eh shine ruhul qudus kenan shine ruhul qudus kul nazzalahu ruhul qudus min rabbi ana ce masa ruhul qudus shine amintaccen Allah subhanahu wata'ala a sama mika'il kuma shi yake kula da abin da ya shafi saukar da ruwan sama da tsirrai da sauransu shi yake kula da wannan haka Allah madaukakin sarki ya bashi wannan aiki israfil kuma shine wanda yake ko zai busa tsawo idan lokacin mutuwa kowa yayi idan Allah ya so ya tashi duniyar gaba daya yanzu haka shi israfil kahon yana nan ya tashi a bakin sa eh shi sa wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce kaifa anhum ta ya za a yi na samu ta ni'ima ko na ji daɗi a rayuwata yace wa sahibul qarn ma'abutin qahu iltaqama qarnahu ya sa kafan a bakin sa wa hana jabhatahu yayi kasa kasa da kansa yana jira a ce masa kawai Musa ya Musa dan uwa yanzu fa aka ake yanzu malaika Israfil ya dauki kahon ya sa a bakin sa ji manzon Allah tsira da amince tsara sabbata a gare shi ya sun kuyar da kansa kamar jira yake kawai yayi ready kawai jira yake a ce masa Musa ya Musa kaga duniya ta zo karshe kenan eh ko da shi za a iya ci masa ya busa ya busa to shi aikin sa kenan haka nan sauran mala'iku da Allah subhanahu wataala yake da su kowa akwai irin aikin da Allah madaukakin sarki ya bashi to annabi sai ya kama kafa da ubangijin mala'ika jibril da mika'il da israfil yace fatiras samawati wal ard ya wanda ya kaji sammai ya kuma kaji kasai gaba daya alimal ghaibi wash shahadati ya wanda ke sanin abin da ke boye da abin da yake fili ghaibu shine abinda la yudraku bil hawasil khams ba iya riskarsa da al hawasil khams din nan ko ka gani ko ka ji ko ka shaka ko ka taba duk ba iya gani ba iya riskarsa da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sai a ce da al ghaib to Allah subhanahu wataala ya san su abinda kai baka iya ji baka iya gani baka iya tabawa baka iya ma tunanin sa wani Allah ya san shi subhanahu wataala wa shahada kuma Allah ya san abinda ke filin abinda kake iya ganin ma Allah ya san shi anta tahkumu baina ibadik ya ubangiji kai kake yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa ihdini ya ubangiji ka shiryar da ni lima tulifa fihi min alhaq bi idnik cikin abin da aka yi sabani a kansa min alhaq daga gaskiya bi idnika da izininka duk abin da bayi suke sabani wanda ya ce gabas ne wanda ya ce arewa ne wanda ya ce daidai ne wanda ya ce ba daidai ba ne kai yanzu ka koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki abinda kake cewa shi ne Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake na daidan abin da ake sabanin Allah nuna mun abin da yake daidai ne kaga yanzu kaga kayi at-tabarri min al-hawli wal quwwa ka barranta daga kowane irin karfi da dabara in ka mai da lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala innaka hakika kai ya ubangiji tahdi man tasha kana shiryar da wanda kaga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka samu daga cikin wanda kake shiryawa sai ma laito bi ayi istiftahin istaftaha bihi mimma sah an annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yujzi'uhu da kowace daga cikin addu'o'in bude sallar nan mai sallah ya bude sallarsa da shi wanda suka tabbata daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fa innahu yujzi'uhu ya wadatar ya isa taqulu hadha marratan wa hadha marratan ma laito abin da ya shi wani lokacin kai wannan wani lokaci kai waccan su addu'o'in kenan أحيانا هذا ونلوكسي واتن وأحيانا هذا ونلوكسي واتن لتعمل بالسنن جميعا دن كي أيكي لسنونا قبعدا وترانا أنك سي الله أكبر كوسي كبارة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ونلوكسي إذن سي الله أكبر سي كبار اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونلوكسي إنك سي الله أكبر سي كسي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ونلوكسي إنك سي الله أكبر سي كسي اللهم علم الغيب والشهادة kowace ɗaya daga ciki ya kasance ka mamaye ta da aiki ke abinda ake so kenan sai ka haddace su ba su da wata wahala wala in ka zauna a rana ɗaya duk za ka haddace su ka sa su a kan abubuwa ma na shiri ne gashi na duk mana haddacewa waƙoƙi ma kawai wata waƙa za ka ji ana yi a rediyo ka haddace sai dai ka ji kana rera abu ma baka sani ba ba haka bane to bari kuma addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana ka zauna ka ɓata lokacin ka ma ka haddace ta wannan zaman da kake ibada kake lada ya ka samu malai ce wala tajma'u bainaha sai dai ba a haɗa tsakanin su ba za ka zo za ka yi sallah ka ce Allahu akbar ba ce Allahumma ba'id baini baina khataaya in ka gama sai ka ce subhanaka Allahumma wa bihamdi fa tabaraka ismuka ka haɗa guda uku saboda samun lada a wannan ba daidai bane ba a yi kuskure ne ɗaya za ka zaɓa a ciki kai in jama'ata bainaha idan ka tattara gaba ɗayan su a cikin sallah ka ce za ka yi khalafta sunnata malai ce to ka saba wa sunna ba daidai bane wa dalilu zalika dalilin da ya sama ne sai ka saba wa sunna anna aba hurairah radiyallahu anhu hakika sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma taqulu lokacin da ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa annabi me kake faɗa muna gani idan ka ce Allahu akbar sai ka dan yi shiru me kake cewa me annabi ya ce masa sai malai ce lam yadhkur lahu illa wahidan faqat annabi bai ambata masa addu'in gaba ɗaya ba yace ka ce wannan ka ce wannan a'a ɗaya kawai annabi ya gaya masa guda ɗaya kawai sai ce abinda nake cewa shine Allahumma ba'id baini wa baina khataya shine hadisin sai karanta masa iya ita kadai wata rana kuma sai ƙara koyar da wata wata rana daban kuma sai ƙara koyar da wata kaga sai nuna maka bi ashe daban-daban ake yin su ko ba lokaci da ake haɗe su ba saboda haka duk irin addu'o'in da kaji an ce ana yin su irin waɗannan to ba a haɗe su lokaci guda ba a haɗe su lokaci guda sai wanda suka tabbata haɗe sun ba laifi bane kamar yadda zamu zo mu bayani a gaba insha Allah ta'ala fadalla hadha ala annahu la yujma'u bainaha malai ce wannan sai nuna mana ashe ba a haɗe tsakanin addu'o'in gaba daya Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe zamu tashi at-ta'awuf neman tsari idan za a fara karatu za a ya'uzu billahi da bismillah zamu je da ake ya'uzu billahi shi kansa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله